ne a wurin dokokin Allah tana bibiyar su watan mataki bayan mataki wa ikhlasin kuma tana bi ne da tsarkin zuciya shine kawai da nufin Allah take tsayawa inda Allah ya umarce ta baya za ta tsaya bane saboda wani baya so ko za ta tsaya ne saboda ta san wani na so a'a tana tsayawa ne da ikhlasi Allah kaɗai take nufi wa taqifu inda nawahi kuma tana tsayawa a wuraren da Allah ya hana ta ba ta ƙetare wurin da Allah ya ce ta ƙetara ba ta ƙetare wurin da Allah ya ce ka ta ƙetara wal mahadir tana tsayawa a wuraren da Allah ya tsawatar ya ja kunni to ba za ta fada ciki ba bare jan kunne ya hau kanta wa tatajannabuha sannan tana nisantar abubuwan da Allah ya hana wa tahdaru minha kuma tana kiyaye su mu'mina kenan an gane ko amma za ki je ki ɗauri na yan iska ki fito ko ki sa rigar yan iska ki fito ki matsa jikinki ko ki sa riga mai shara-shara ko ki sa riga mai ɗaukar hankali ko ki sa rigar da ba za ta rufe gaban jikinki ba ko ki sa riga ta alfahari ki fito bayan annabi ya hana to ke ba mumina ba ce kenan kawai fa mahabbatullahi wa rasulihi kaunar da take wa Allah da soyayyar da take wa Allah da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma'ana abinda ake nufi da soyayyar imtisalu awamirihima siffantuwa da umarninsu a ga kin siffanta da umarnin Allah a ga kin siffanta da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wajtinabu ma nahaya anhu kuma da nisantar abinda Allah da annabi suka hana in dai ke mumina ce da aka ce kina son Allah da gaske to sai a ga kina nisantar abinda Allah da annabi suka hana an gane ko amma ki sa wannan kaset ki kalla na america na india na hausa film na nigerian film ka kalli yan kwallo ka kalli yan drama ka kalli komai duk ba abin da ya dame ki bayan kuma an sha ja miki ayan qur'ani da hadisi duk Allah ya hana amma ba ruwanki to in kika ji ana magana muminar gaskiya to kafa ki taso ke yan jabuci ba da kiyake ba fallazi yukhalifu awamir al-islam wanda ke saba ma dokokin musulunci fi shay'in ma a cikin wani abu komin kankantarsa wanda ke saba ma dokar musulunci a cikin wani abu komin kankantarsa aw yaf'alu ba'da ma nahallahu wa rasuluhu anhu ko kuma mai aikata wani bangare daga cikin abin da Allah da manzon shi suka yi hani a kai fa inna mahabbatahu to wannan soyayyar da ya ce yana wa Allah da annabi na kisatun ƙarya ce tauyayya ce wannan ƙaunar ba ta gaskiya ba ce ala kabir ma ya ci minal ma'asi akan gwargwadon yanda yake zuwa na saban Allah an gane ko wal mukhalafa da gwargwadon abin da yake zuwawa na saba ma dokokin Allah inda annabi wa ala kabir ma ya taruku minal awamir haka nan watan soyayyar shi na kasassa ce akan gwargwadon abin da yake bari na umarnin da Allah ya masa to dan Allah ku diba annabi ya hana aske gemu su ga suna askewa su ba yan sanda ba su ba sojoji ba su ba aikin post suke ba amma suna askewa annabi ya hana take tufa ga ɗa namiji kuma suna takewa amma in an magana kuma su ne suke son annabi don Allah ka diba a kwaso yan iska yan wuri ranar maulidi wai su ma ga sunan homisa na manzan Allah wai su ma duk annabi suke su wai haka ne soyayya annabi take watan waɗannan ko wallahi wallahi ba su san waye manzan Allah ba kuri ne kawai suke yi na rantsi da Allah da sun san waye annabi ko hakikanin yanda annabi yake da sun san Allah hakikanin yanda Allah yake ko wala da ba su rinka musu irin wannan ɗaukar ba to kama ba abin da ya zo da shi ka kare saboda Allah ka yi da'a ga abin da ya zo da shi ka kare bare wanda shi duk abin da zai dama sun ya nuni riga da yadda annabi ya zo da shi duk wani abu da ka sani aqida ce ladubba ne ɗabi'u ne ibadu ne mu'amaloli ne gaba ɗaya sun ya nuni riga da annabi yanda ya zo da shi Allah kyauta wata'at haka gwargwadon barin da mutum yake wa ayyuka na da'a ga Allah da manzansa to haka gwargwadon yanda soye shi ga Allah take samun matsala take samun naƙasa saboda haka malamar ta ce almu'minatu sadiqa mu'mina mai gaskiya a imaninta hiya tilkal mar'a ita ce wannan matar allati idza qada Allah wa rasuluhu amran sallallahu alaihi wasallam lam yakun laha al-khiyara fi amriha wat ita ce wannan matar wacce idan Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil ula wal akhirah suka yanke amran wani lamari idan dai Allah da annabi sun yanke wani al'amari lam yakun laha al-khiyara fi amriha to ba ta nuna tana da wani zabi cikin nata al'amarin in dai Allah ya yanke to sai ta nuna kawai dama ita ba ta da zaɓi nashi ta zaɓa kuma na Allah ta zaɓa da na annabi an gane ko bal kai da zaran mata diga al'amarin da Allah ya yanke ga abin da manzon Allah ya yanke ta ƙuli sai ka ji ta buɗi baki ta ce sam'an mun ji wa ta'a kuma mun yi da'a li amrillahi wa amr rasulihi sallallahu alaihi wa alihi sallama mun yi da'a game da wannan al'amari na Allah da al'amarin manzon Allah yin game da umarnin Allah da na annabi wa ta'lamu kullun ita mumina tana sanin annaha mulzamatun bi tanfizi ma umirat bihi ita din nan abin lazumtawa ce game da zartar da abin da aka umarce ta da yi in dai an ce ta yi Allah ne ce ta yi ko annabi ne ce ta yi to ita ta san dole ne akan ta kawai ta yi abu li'annaha abin da yasa domin ita mumina ta'lamu anna kullal falah tana sanin cewa dukkan rabautar duniya da lahira wa kullar sa'ada kuma tana sanin dukkan arzikin duniya da lahira wa kullar tawfiq tana sanin dukkan wata muwafaka fi duniya wal akhirah ta duniya da lahira kullu zalika duka waɗannan ababai rabautar duniya da lahira arzikin duniya wa lahira muwafaka ta duniya da lahira mamutun ko bi da'atillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam abar ratayawa ce ga da'ar da take wa Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa alihi sallama waliltizami bi awamirihi da kuma lazumtuwa da take yi watan da dokokin Allah din wannan shike samun mata da falah shike samun mata da sa'ada shike samun mata da tawfiq walibtiadi da kuma nisantar da take yi annawahihi ko annawahiyahu a annawahihi da nisantar da take ma hanin da Allah yake yi da hanin da manzon Allah ke yi wannan shi ke samun mata rabautar duniya da arzikin duniya da kuma muwafaka a duniya wa kada bayyana Allah azza wa jalla kuma tuni Allah ya riga ya bayyana cewa anna alamata sidiki mahabbatillah lalle alamar gaskiyar son Allah wattiba'u shine bi wa ta'atu rasulihi shine bi da yawa manzon shi kuma da'a shine bin manzon shi da kuma yi wa manzon da'a Allah ya riga ya bayyana cewa alamar da ke nuna gaskiyar son Allah shine bi ga manzon Allah shine da'a ga manzon Allah ba shine buɗe baki kawai ka ce kana son annabi ba shirman banza shirman wofi waɗannan ba sun waye manzon Allah ba su sahabbai kawai ka suka rinka buɗe baki suka ce suna son shi ba su ba abin da ya zo da shi ba wannan wace irin soyayya ce kuke yi ku to tunda malamar ta kawo cewa Allah ya bayyana alamar da ke nuna gaskiyar soyayyar da mutum yake wa Allah shine bin annabi da kuma yi wa annabi da'a ko to sai ta kawo ga dalili ayar da take hujja da ita Allah ya ce kul ka gaya musu ya Muhammad yanzu ba wani ne ya faɗa ba nan Allah ne ya ce wa annabin ya faɗi an gane ko in kuntum tuhibbuna Allah in dai kun kasance da gaske ne kuna son Allah fattabi'uni to ku bi ni ku bi abin da nazo da shi an gane ko yuhibbukum Allah to kun ga kuma bin annabi bin sunnar annabi da zaran mutum ya bi sunna sai ta haifar mai da abu uku sai dai in ba ikhlasi jama'a kun gane in dai ka bi abin da annabi ya zo da shi to da ka bi to za ta haifar maka da abu uku sai dai in an samu matsala ba da ikhlasi ne kai biyayya ba abu na farko kun ji gashi da Allah ya ce wa annabi ka gaya musu in dai da gaske ne kuna son Allah fattabi'uni to ku bi ni ku bi sunnata ku bi abin da nazo da shi domin haka zai haifar muku da abu uku zai samar muku da abubuwa guda uku abu na farko yuhibbukumullah Allah ya ce zai so ku kun ji abu na farko duk wanda ya bi sunna Allah zai so shi duk wanda ya bi abin da annabi ya zo da shi Allah ya ce zai so shi saboda haka in ka zo tahiya ka yi kokari ka biya annabi ya zo da yin tahiya in ka zo sallah ka yi kokari ka biya annabi ya zo da yin sallah abu na ɗaya kenan Allah zai so ku wa ya gafin lakum dhunubakum abu na biyu sai kuma ya gafarta muku zunubanku duk abin da ka taɓa yi wa Allah sai ya ce ya yafi me yasa saboda ka bi abin da annabi ya zo da shi ka bi sunna sai Allah ya ce wa man yuti illaha wa rasulahu duk wanda yawa Allah da annabi da'a faqad faza fawzan azima tura rabota da aljanna rabo mai girma saboda haka Allah ya maka alƙawarin zai baka aljanna abu na uku kenan jama'ar musulmi kun gane wannan aya tana suratu ali imran aya ta 31 fa ha huwa za rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to dan Allah bi baka ga ga manzon Allah da kanshi yantsaliku ya kama hanya daga gidan shi ya tafi wani gida li yakhtuba li fatahu Zaid bin Harisa dan ya nema ma yaron shi mai suna Zaid dan Harisa auren wata yarinya annabi da kanshi ya tafi ya je nema ma yaron shi auren wata yarinya waye yaron zaidu dan harisa radiyallahu anhu Allah ka kara masa yadda fadakhala ala zainaba binti jahash annabi yana zuwa ya shiga cikin gida ya iske zainab yar jahash radiyallahu anha Allah ka kara mata yadda an gane ko fa khataba hali zaid annabi ya nema ya nema ya nema aurenta amma ga yaron gidan shi zaidu annabi ya ce na zo nema ma yaron gidana auren ki ne ke din nan zainabu faqalat sai ta ce ma annabi lastu binakihatihi gaskiya ba zai in aure shi ba ana khairun minhu hasaba ai na fi shi wurin daraja ta bangaren dangantaka yaushe a ce kamar ni zan aure shi ai bai dace ba gaskiya ba zai in aure shi ba faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya buɗe baki ya ce mata bala haka abin yake in ki hihi ki dai aure shi na ce faqalat sai ta ce ya rasulallah ya manzon Allah umar fi nafsi doka ce ake bani a karan kaina doka ce kake min aure shi ko ko shawara ce da ba da za'i fa bainama huma yatahaddasani suna tsakanin wannan tattaunawa ita da manzon Allah anzalallahu qawluhu sai Allah ya saukar da wannan aya wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim wa man yaqsi Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina suratul ahzabi aya ta 36 Allah ya ce suna tattaunawa tsakanin shi da Zainab annabi kenan kawai sai ta ga shiru haka jijiyoyin goshin shi na tashi zufa na zuban mai wahayi ne Allah yake masa yana watsakewa haka sai ya karanta mata wannan aya cewa wa ma kana lil mu'mini bai dace ga mumini namiji ba wala mu'mina bare kuma mumina mace idza qadallahu wa rasuluhu amra in Allah da manzon shi suka yanke wani lamari an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ya zama suna da wani zabi cikin lamarin su a'a in dai Allah da manzon shi sun yanke hukunci to ba ka da zaɓi in dai kai mumini ne wa man ya asullahu wa rasulahu duk wanda ya saba ma al'amarin Allah da manzansa to Allah ya ce faqad dalla dalalan mubina ya bata bata a fili duk wanda ya ganshi ya ga batacci jama'a kun gane wannan ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Zainab in mumina ce za ta zaɓi wannan zaɓi na manzan Allah idan ko batacciya ce za ta ki zaɓa shikenan kawai ɗayan biyu in dai an ce Allah ya ce ko dai ka yarda in an ce annabi ya ce ko ka yarda ko ka ki yarda to ɗayan biyu ko dai kai mumini ko kai batacce ne faqalat ba'da zalika sai ta buɗe baki ta ce wa annabi bayan ya gama karanta wannan aya ta ji aradita huli ya rasulullah munkaha ka yarda min ne ya zama mijin aure na manzon Allah ai zaujan ka yarda ne ya zama mijina a aure qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na'am sai annabi ya ce kwaran gaske ni ne na yardar muke zan mijinki kalat sai ta ce idan to in ko haka ne la a'si li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amra ba yanda za a yi ko in saba wa lamarin annabi ba yanda za a yi saba wa umarnin manzon Allah kada an kahtuhu nafsi na aura mai kaina ma kawai na ba da kaina a matsayin mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ana jin su kuma ana ganin su suna yin haka har ma su sadado su zo su nemi yar ahlus sunna aure kuma sai a rinka cewa to ai yanzu ya za a yi to ai bayan da za a yi ne tunda yanzu mazan tsada suke yi eh kaza kaza kaji munafiki kaji munafiki munafikin banza munafikin wofi kaje ka aurar da yarka ga kafiri zindiki ka yanke zumuncin da ke tsakaninka da ita daga nan duniya ko har lahira za ku yi shari'a gaban Allah duk wanda ya aurar da ya shiga kafi ba dai za ka ɗau ka ba ɗan shi'a ba to ka ko kaɗe za ka gani Allah kyauta fa'awada Allah ala ta'ati hali amr rasulihi sallallahu alaihi wasallam khairar sawabi sai Allah ya musanya mata akan da'ad da taiwa al'amarin umarnin manzon Allah sai Allah ya canza mata da mafi alherin lada wa zami al'ajir da ko mafi girman sakamako da ma kun gane ku sai Allah ya canza mata da mafi alherin sakamako da ko mafi mafi girman lada to waye aka canza mata da shi innahu khairu khalqin lahi sai Allah ya canza mata da mafi alherin halitta Allah an gane ku rasulullahi ba wani bane muna nufin manzon Allah ne Allah ya canza mata da shi fa ba da an kada zaidu minha watsara bayan zaidu ya gama bukatar shi da ita tallakaha rana guda kawai sai ce zainab eh na rubuta miki takarda mun na sake ki Allah ne ya ce wa annabi je ka ce sake ta kuma ya sake ta saboda da'ad da cewa Allah kai jama'a ka ga in kai wa Allah biyayya ha ba in kai manzon Allah biya za ka yi mamakin abin da zai ma wallahi sai dai in ba ikhlasi kai ashe Allah da ke saman sammai bakwai da'an nan da taiwa annabi ta auri zaidu ko kun san waye zaidun nan to ku je ku karanta tarihin shi bararren bawa ne fa bararren bawa ba wata tsiya bace shi amma a kalli ba shi ya ce ki aure shi yar manyan mutane wacce tana jin mai darda ce ita amma a ce ta aure shi saboda annabi ne ya ce kuma sai ta yadda ta aure shi ashe Allah da ke saman sammai bakwai ya ji daɗin wannan umarni da ta ansa saboda haka sai ya canza mata shi kuma tunda ta mai abin da yake so to ita ko sai ya saka mata da abin da ta yi tun daga duniya sai Allah ya ce wa annabi je ka ce zaidi ya sake ta annabi ya gaya wa zaidi yana sakinta sai Allah ya ce to na ɗaura maka aure da ita shine Allah ya canza mata da mafi alheri to waye shine annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a ko shawara da ita Allah bai ba zaidu na sakinta kawai ta gama iddata ko shawara Allah bai nema nata ba ko shawara bai da annabi ba ba a gaya ma iyayenta ba ba a gaya ma kowa ba sai aya ta sauko kawai cewa na ɗora maka aure da ita ni ne wakilinka ni ne waliyinta haka Allah ya auren fa shi ne wakilin annabi shi ya karɓa wa annabi auren kuma shi ne waliyinta shi ne ya ba da ita ya ba annabi ita kuma ya karɓa wa annabi ita sannan mala'iku ne a wurin kawai suka zama shi ba wani mai kashi a ciki ba wani ƙazami ba wani sankira sam sakamakon biyayya da tewa umarnin manzan Allah jama'a Allah wasa ne ina ai sai dai in ba da ikhlasi ka ba abin da ya ce ba amma sai ya maka abin da sai ka mutu kana mamakin abin kai dai in an ce Allah ya ce kai hakuri kai in an ce annabi ya ce kai hakuri ka bi kawai to kin ji ke ya mace kun da ji dukkan ku ne wannan karatun amma kuma ya shafi maza to shine malam yace fatazawwajaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi amrin min Allah da umarnin Allah annabi sai yadda ya aure ya aure ta to wannan ma ai daura auren kawai Allah ne an gane ko fa asbahat zainab sai ta waye gari zaujati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dama ta zaidu ce to yau ta waye gari ta zama uwar zaidu in dai zaidu mumini ne domin Allah ce wa azwajuhu ummahatukum in dai zaidu mumini ne to matar shi ta da ta birkice daga yanzu ta koma uwar shi yanzu ta fi karfin aure kuma to wannan sakamakon yi umarnin annabi da'a ne saboda haka ya ku yan mata ku yi haƙuri ku bi umarnin manzon Allah da yake cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir duk wanda yazo wurin iyayenku sun yadda da addinin shi da ɗabi'unsa suka ce za su aurar da ku gare shi ku yadda ku sallama in kun ito bala'i da masifa sai rinka faruwa kenan sai kin haifi ɗan da zai baki kashi shi kenan zo ya tsine muke ce shegiyar uwa wata waka ina kyauta jama'ar musulmi kun gane ko saboda haka ki yi haƙuri ki bi umarnin manzon Allah ke bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama dangane da abin da ya shafi lamarin aure shine duk wanda ya zo neman kar abin da zai zuwa kwakwalwar ki karin farko ya zama shine yana da kuɗi yana da gidan yana da gidan kanshi yana da mota jama'ar musulmi kun gane shin kyakkyawa ne fari ne yana da hanci an gane a'a abin da zai fara zuwa kwakwalwarki da tunanin da ke cikin zuciyarki shin yana da kula da addini yana da kyakkyawar ɗabi'a to duk abin da zai biyo ba wannan musabi amma dai farilla shi ne yana da kula da addini yana da ɗabi'u kyawawa shi kenan abin da annabi ya ce aure zai albarka an ayi eh ai bari ku ji ai annabi ya san abin da yake da kaji ya ce in an yarda da addini da ɗabi'a ai ba wanda zai zama mai addini ne yana da kyakkyawar ɗabi'a da zai rinka zaman alaba kuma samu ba shi dama can ba mai kula da addini ba ne kuma bai da ɗabi'a saboda haka sai rinka zaman alaba kuma samu ba shi kenan ba lalataccen banza lalataccen wofi kana kallon samari ne kullum aikin zama a masallaci karanta alkur'ani Umar ya shigo ya ga ana ta ibada ya ƙara fita ya ƙara dawowa wani lokaci ya ga suna nan an dagi ya ƙara dawowa da ya gansu ya ce kai wai kuya suka ce nanu mutawakkilun ai nan da kake gani mun dogara ga Allah muna nan Allah ki kawo mana abin da zamu ci sai ya ce a'a ku tashi ku je ku yi sana'a kun ga suka ce su ba inda za su kawai suna nan sun dogara ga Allah ya ce kai san ba zai ba da ya daga kwagiri ya wartace su a guje kwama wannan ya hambar wannan ce za ku bata mana addini ai wanda zai ce ya dogara ga Allah shine wanda zai je share filin kasa ya kunya kunya ya buɗa ya zuba kwayar dawa da gero ya dawo ya zauna ya ce ya dogara da Allah ya fito mai da ita ka je ka kasa kaya sai ka ce na dogara ga Allah yau amma ka zauna a masallaci ƙarya ne ba haka umar ya ga wani yana ta karatun ƙur'ani ba sai sallah bai da aiki shikenan sallah ibada karatun ƙur'ani na fa auliya an gane umar ya kalle shi ya ce kai kai me kake ne ya ce ni ba ruwana karatun ƙur'ani da sallah kawai nake ibada kawai ne yake ni ba ruwana to ya kake rayuwa ya ce ai dan uwa na wani shi kuma yana can yana yawon kasuwanci in ya nemo kawai zai kamun ne ina nan yanzu in ci kawai ci gaba da ibada sai ya ce a ya kaga ko shine yake ta ibada kai kana nan karatu zaman banza jama'ar musulmi kun gane wannan ko Allah ya kyauta to malama sai ta ce fa asbahat zaujati rasulillah sai ta waye gari ita zainab ta zama matar manzon Allah wa umman lil mu'minina ta waye gari ta zama uwar duk wani mumini in dai kai mumini ne to zainab uwarka ce in ku ga kai ba mumini bace to Allah tsare ta ma ba uwar ba uwarka bace ta wa hadhihi kun ga wannan samaratu ta'a shine amfanin yi wa manzon Allah da'a in dai za ka yi wa manzon Allah da'a to sai ka ga irin wannan amfanin an gane ko walin qiyad li amrillah kuma wannan shine amfani da mutum ke samu a karkashin jawuwa da yake zuwa ga bin umarnin Allah wannan ka duba tafsir Ali al-Qadir mujalladi na uku shafi na 495 malamar ta ce kazalika najidu fi qisatil jariya hakanan zamu iya samu a kissan nan ta wata yarinya yarinyan nan allati sanadkuruha namuzajan wadda za mu ambace ta a matsayin misali a aikace akhar wani can daban liqa'a misali a aikace na da'a da taiwa Allah wal khudu attam da kuma kaskantar da kai cikakken kaskantar da kai tumassiluha fatatun min fatayatil ansar wanda wata budurwa daga cikin yan matan garin Madina suka kawo mana misalin wannan da'a da kaskantar da kai ga Allah din faqad zikira خبر جليبيب الصحابي الشهيد to an gaya mana labarin nan na sahabin na manzon Allah mai suna Julaibib ash-shahid wanda kun ga shahada ya aurin yaki ya mutu ne wurin yaki dan daga addini radiyallahu anhu Allah ka kara masa yarda wa kana kasiran shi Allah ya sa mutum ne dan gajere ka san mata ba su san gajeren mutum in kai gajere ne to kai hakuri wacce ba ta sanya zubi ba ku gama ta ibn mas'udin ba ya shigo gida ita tana harkar kasuwanci ya ji karatu daga wurin annabi annabi ya kwadaitar da mata su rinka taimakawa mazaje duk abin da take da shi ta ba mijinta ya fi ta ba wani ya dawo gida sai ya ji ta ɗebi wata dukiya za ta yi sadaka kyauta da ita sai ya ce to zan baki shawara ki je ki shawarci manzan Allah wai kamata ki ba Allah kyauta to to ibn mas'ulin dan gajere ne to zai da ita a'a na jama'ar musulmi kun gane sunanta zainab ita ma shi ne da je gidan manzon Allah zainab ne guda biyu lokaci guda suka zo hadisin ga yana riyadu salihina suna sallama annabi ya ce waye suka ce zainabobi ne guda biyu ni ga abin da ya zo da ni annabi ya ce tabbas ki je ki ba shi ya fice ba kowa to kana kasiran mutum ne dan gajeri ka ji matsalar farko wadda ya sama wadda ita wadda aka ce ta aure shi ta kalla ko kuma iyayenta abin da suka kalla kenan wannan kamar asa ƙwarya a rufe shi ne zai zo a ce mu bashi ya zamiman kuma bai da hanci yadda ka san irin an nushi fura din nan an gane kai inna lillahi wa inna ilaihi to ka san balarabe duk duniya ba wanda ya kai shi sanya ga hanci a ko matan suna da irin wannan yana zuwa za a ce a ai kyakkyawa ne yana da hanci a ce to Allah dai rufa asiri ya sai a ce ai hancin nashi ne to mata bayan Allah ai tun da Allah ya ka musulmi ya taimaka ko ko shi kenan kawai to ita abin da fita gane ba kenan mace saboda haka gashi gajere gashi kuma mummuna jama'a فخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم رأى من الأنصار في النبي نيما مس أولا wata yarinya cikin yaran garin madina kun san yaran garin madina gara ma 'yan makafa wallahi tallahi gari 'yan makka saboda a najeriya kaf kamar ka ce 'yar abuja ce za ka kai mu kowa ka ce ta aura an gani to gare 'yan makka kamar kaduna ce da ɗan wayewa amma suna in suka je abuja sai a rinka ganin su daga ƙauye suka zo to 'yan madina a lokacin suna da matukar wayewa duk abin da ba ka zato to 'yan madina sun waye kan shi shi ne ai kaga hadisin bukhari wata rana sayyidina umar zai fita gida bayan an yi hijira ana madina sai ya kalli matar shi ya ce mata kamin in dawo ki kaza ki kaza ki kaza to da aka suke ba mata umarni a makka an gane hatta ya je ya dawo ba ta yi ba kar ki bari in dawo har ya dawo ba a yi ba yana zuwa ce ci a ya muka yi da ke kawai ta banza da shi sai daka mata tsaya da ta juyo sai ta daka mai tsaya ni ta ce kai kai din me da ne muna maka kuke mana haka ma mun dawo madina mun ci ganye bayan mun waye ne zaka duka min tsaya yace ni ke duka tsaya ta ce wanda ya fi kama yana duka musu tsaya su rama ba kai ba sai ya tsaya ce ba dai manzon Allah ba ta ce shi cikin masu daka mai tsaya in ya musu hadda yarka hafsa sai dokar da kai ce ai ko hafsa ta bani ta lalace gaba ɗaya sai manta da ita sai waje yana zuwa ya sallama kai tsaye shige gidan annabi sai ɗakin hafsa hafsa ta ce na'am wai tsakani da allah annabi na daka muku tsawa ku daka mai tsawa ta ce yi ba a to an waye jama'a ai za ka yi mamaki je ka wuri ya abuja ka gani wadda dai ya abuja ce sosai kamun gari ya waye ta yi kimo ta ta tafi unguwa kawai ko ba za ta gaya maka ba saboda haka sai ka dawo falon gidanka kawai ka ga wasu kattiyoyi sun yi jami'a tare ne ba abin da ya dame ta kawai jama'a kun gani ya ce to tsaya ki ne ko da wata annabi zai daka mata tsawa cikin matan shi tarama hafsa ke kaki ta ce to baba ko da annabi zai daka ma wata tsawa tarama ke kaki haka kin ji ko ta ce na jira ba ba zan yi ba sai ya ce wai da ba ku gudun Allah ya fushi da ku da fushin manzon Allah jama'ar musulmi kun gane dan madina akwai wayewa to wannan yar madina ce dan madina akwai wayewa jama'a mutumin mutumin watan mutanen makka da suka dawo madina to sun zo da 'ya'yansu da komai wani ɗan madina sai ya auri 'yar makka to su suna da wayewa an kawo ta ɗakin miji an yi komai zai zo ya kwanta da ita ya sayar da ita rannan kawai sai ya ce ta tuɓe gaba ɗaya sai ta tuɓe sai ya ce ta yi ruku'u yadda ake ruku'u a sallah ha ta ce me za a yi ce zan zagayo ta bayani in sa zakari na a farjin sai ta ce a kama wata akuya saboda su suna da wayewa duk irin wannan su irin waɗannan abubuwan su duk sun iya ka karanta adabu zufaf ai karatun na nan albani ya kawo shi ko tafsirin ibn kasir karkashin wannan aya da Allah ke cewa ne sa'ukum harfun lakum fatu harsakum ai dalilin saukar aya kenan yace shi fa sai tele ta ce a'a ni ban san wannan ba a su yan kawai ba ruwansu da waɗannan dabarun su ko abubuwa na sha'awa dusu ba ruwansu in kaga ana cewa a yi kaza a yi kaza to yan birni ne suna kallon talabijin suna kallon bulofin suna karance karance kai da rigima ce rigima ce ta kwasa sai gaban manzan Allah gashi gashi gashi wani sai in mai kaza kamun annabi ya wani jawabi kawai sai aka ga shiru sai Allah ya ce nisa'un harfun lakum nisa'ukum fatu harfakum annashi'tum duk ta yanda ka so ka zo ka sadu da matarka amma ba ta duk inda ka so ba jama'a duk yanda kake so je ku yi da matarka nasun qur'ani Allah ya ce duk aje ai abinda dai kawai Allah bai yarda ba shine ka ce zaka sadu da ita ta inda ka so shine ka ce ta dubura a wannan Allah bai yarda da shi ba jama'a kun gane amma gaba da gaba ne ta baya ne a tsaye ne duk yadda za ku yi kai ya rage na ku je ku yi abinda ne kawai za ka kiyaye karkasa da ita a dubura ba haka na na Aisha ta ce ba mata kan zo su yi mata tambaya wai mazajen sai su tsaya su kwanta ta bayansu sai su tura zakarinsu a cikin farjinsu yaya ta ce ya halatta ai a cikin dubura ne aka haramta jama'ar musulmi kun gane wannan ina gaya muku wayewar mutanen madina ne saboda haka wannan mutumin kun ga dai bayan ɗan gajere ne kuma sai ya zama mummuna ka san ko kana da kyau ka ce ka kara da wanka to baka da kyau kuma ka inna Allah jama'a kun gane to sai annabi ya tashi ya je neman auren wata yarinya yar madina ga shi irin wannan mutumin watan duk na muku shimfiɗan nan ne don ku fahimci za a samu matsala kai irin waɗannan wayayyin a ce ka ɗauko irin wannan tuma ƙasa ɗin ai kaga shi yanda Allah yi faƙala abuha sai mahaifinta ya ce bayan annabi ya zo ya ce na zo nema mu julaibe auren yarka ne sai uban ya ce saufa astamir ummaha to bari in je ni shawara da uwarta kaga bai amince bane saboda ya san iya da wannan uwar ma shi yanda Allah ya dan ita ma da wuya ta yanda fan talaqa ar-rajulu ila imra'ati shi uban sai ya tafi wurin matarsa fazakar laha zalika yace mata wai annabi ne yazo yana neman in aurar da ƴata ga julabi kin dai san waye shi wannan gajeren mummuna kalat sai ta ce la Allah sam ba zai taba yiwa ba wallahi baba sam wallahi ba zai yiwu ba idan ma wajada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa julabi ba yanzu duk garin nan annabi ya rasa annabi ya rasa wanda zai kawai auri ɗan sai julabi wa kad mana'naha min fulanin wa fulanin bayan mun kima aurar da ita ga wani ga wani ta faɗi wasu manyan mutane ba mu aurar da ita ma gare su ba mu muna jiran sai mai kumbar susa ya rasa wanda zai kawo shi wannan to wani ma da wani sun zo neman ta mun hana ay rafadna man huwa afdalu min mun yi watsi da waɗanda sun fi shi komai wa kanat aljariya fi sitirha lokacin yarinyar tana cikin ɗaki tasma'u tana sauraron wannan tattaunawa da ake tsakanin uwarta da ubanta game da matsalarta faqalat da ji sai ta fito daga cikin ɗakin sai ta ce a tarudduna ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amrahu yanzu annabi za ku yi raddi kan umarnin da ya baku annabi za ku yi raddi yanzu annabi ya ce ku abu kuɗi in kana kadara biya hulana ina ba ku shawara in dai annabi ne ya yadda mana in aure shi fa an kihu ina ba ku shawara ku aurar da ni gare shi kawai kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yar madina ce fa jama'a lansariya ce watan da ka san mutanen madina za ka fi fahimtar wannan maganar Allah jama'a kai kamar ka ce yar abuja a kawo wanda irin wanda za ka ga irin ba ƙauyen ƙayau ɗin nan wanda jama'a bai san komai a rayuwa ba sai gona kawai tun ka asuba yana gona sai rana ta faɗi zai dawo wanda in ka kalli kafin shi za ka ɗauka ice to irin wannan a ce a je a zaɓo 'yar babban mutum a cikin garin abuja a ce mata ta yi haƙuri ta aure shi uban ya ce kai ta ce a'a baba in dai malam ne ce ku aurar da ni ku yi haƙuri malam ya sa abin da yake yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un anya to madina ma a wannan lokacin ta fi abuja don ita ko ina an santa to yanzu wannan yarinya don allah jama'ar musulmi sai ma an ce ka sa mata ƙura'a fakala uwar da uban sai suka ce ma yar sadaqati kin yi gaskiya bai kamata mu ce ba za mu aura masa ba tunda dai annabi ne ce a aura masa kin yi gaskiya kawai bari a tara mutane a bashi fa zahabat ko fa zahaba abuha ila annabi sallallahu alaihi wasallam uban sai ya fito ya koma gun annabi fa qala ya ce wa annabi in kunta qad raditahu in dai kai ka yadda da shi ya zama mijinta fa qad radinahu wallahi mun yadda masa ya aure ta mun yadda da shi ya zama mijinta shikenan kawai to dama abin da ake nema ga mai imani kenan amma a rinka wani kauli da ba a ji ana cewa to ai to ai to ka shiga wuta kuwa to ai ɗinka na banza an gane faƙala sai annabi ya ce in ne radituhu ni ne na yadda masa ya zama mijinta fazawwadaha saboda haka fazawwijha kenan ka auren mai da ita sun mafaziya ahlul madina bayan an auren masa ne sai kuma wani irin firgici an gane mutanen madina suka wani irin firgita tashin hankali watan wasu mayaƙa ne suka tunkaro madina za a zo a yi mata watan watan wakaci wata shi a yi ɗaiɗai da ita saboda haka mutanen madina sun firgita kowa a guje yana ɗaukar makami yana shirya doki don a haɗa a waje kar a bari su shigo fara kiba julaibe ma'ahum julaibe da ji shi ma sai maza ya ɗare dokinsa liyuqatila fi sabilillah dan yaje yaki waɗancan kafirai da suka zo faɗo Madina ba dan kowa da daga addinin Allah fa fa Allahu ala nabiyyi Allah ya ba annabin shi nasara a wannan lokaci wal mu'minina da mu'minan da suka bi shi akai wannan fitar sai Allah ya ba su nasara kan waɗancan kafirai da suka zo su faɗo فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه باين أنجم ياكل سي النبي يبوء باكيتي وصحبين tunda an kashe musulmi an kashe waɗanda ba musulmi ba amma dai Allah ya ba musulmi nasara a ƙarshe sai annabi ya ce bayan an gama yaƙi hal tafqiduna min ahadin ku je ku duba cikin waɗanda muka fito da su akwai waɗanda kuka rarrasa akwai waɗanda aka karkashe muku qalu na'am suka ce kwarai fulanun ga gawowa na can wa fulanan ga kuma gawowa na can wa fulanan ga gawowa na can sun makala da suka shuru sai annabi ya ƙara ce musu ku dai ƙara duba hal tafqiduna min ahadin ba wanda kuka rasa ba ku rasa wani ba kuma qalu na'am suka ce an rasa manzon Allah ai ba su kadai ne ba fulanan ga wani can mun rasa shi wani wa fulanan wa fulanan suka yi ta lissafa mai waɗanda aka karkashe cikin musulmi sun makala bayan duk ya gama tambaya an ƙara faɗin duk waɗanda aka kashe cikin musulmi amma kajiyin Allah su kansu maza ba su ɗauki julaibi ba ta tsiya ba saboda haka duk annabi ya gama tambayan nan kaf ba wanda aka rasa suka gama faɗin duk wanda aka kashe amma ba wanda ya ce an kashe julaibi jama'a kun gane don wai ka ƙara fahimtar wannan yarinyar da matsayinta imani da annabi su kansu mazan kaga yadda suka ɗauke shi jama'ar musulmi kun gane to bare ya mace sai an ko sun makala sai annabi ya ƙara cewa bayan ya gama tambaya duk sun gama ambata waɗanda suka mutu cikin musulmi sai ya ƙara ce musu hal tafiduna min ahadin to ba kuma wani wanda kuka rasa ku dai duba kalula suka ce ba wanda ya rage don mun gama gaya maka su su waɗanda a karkashi kala sai ya ce musu ina lakin ni afkidu julaibi ba sai dai ni na ji akwai wanda na rasa ba ku ambace shi ba waye suka ci ya ce musu shine julaibe fatulubu ku duba min shi cikin gawarwakin nan yana ina fatuliba fil qatla sai aka je aka nemo gawar shi a cikin waɗanda aka karkashi fa wajaduhu suna bincike sai suka same shi ila dambi sab'atin a gefen wasu kafirai guda bakwai kada katalahum ya riga ya kashe su wa kataluhu amma kuma ɗan uwansu daga baya suka yi mai taratara suka kashe shi jama'ar musulmi kun gane shi kaɗai mutum bakwai suka sa tsakiya amma duk sai da ya kashe su sai suka yi mai taron dangi na bayan sai suka kashe shi ga mutum bakwai kwance ga shi a gefensu annabi ya ce ya kashe su su bakwan amma ɗan uwansu sun yi taron dangi sun kashe shi aure fatan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya je gun gawar tasa fawa kafa alaihi annabi ya tsaya kan gawar wannan hausa muke yi wanda ba bahaushe ba kar ya ɗauka an ce ya tsaya kan gawar kasan albani ya taɓa wani karatu irin wannan sai a tsaya kan gawa in an je makabarta a yi mata addu'a kawai wani sai ya fahimci karatun nan wai haka ba fa bahaushe ba ne da haka ji sai ce albani ya ce a tsaya a kan gawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an gane ko saboda haka in ka ji irin waɗannan maganganun ka rinka tambayan masu maganar in kai ba yaran su bane to annabi ya je ya tsaya akan gawar fakala ya ce katala saba mutum bakwai ya kashe fakataluhu sai suka yi mai atara atara kuma suka kashe shi haza minni annabi ya ce wannan nawa ne nawa ne wa ana minhu kuma ni na san nashi ta jama'ar musulmi kun ji irin wanda yarinyar nan ta aura fa na annabi kuma annabi ya yadda nashi kai wannan ta wuri babban mutum annabi ya ƙara cewa hara minni wannan na wani wa ana minhu kuma ni na san nashi kala sai annabi ya ce mai ruwa ya ce fawada'ahu ala sa'ili annabi da ya tsugunna sai ya dora shi akan tsintsiyoyin hannayen shi haka an gani laysa lahu ba wata makara da aka daura shi akai illa sa'idun nabi sallallahu alaihi wasallam sai waɗannan tsintsiyoyin hannun annabi din shi ba wata makara ba wata tabarma ko wani keso da aka dora shi akai